تفضل علينا بجوده والرحمات هو الذي أرسل رسوله بالهدى والبينات وعضده لمن أنكر به بالمعجزات أنزل التوراة والإنجيل والزبور وأتمها بالآيات علام الخفيات قاضي الحاجات والنظر إلى وجهه نهاية الغايات والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد يقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi wa ubangiji subhanahu wa ta'ala godiya da ya kadarta mana haduwa a wannan yammaci na alhamishi yau muna sha ɗaya ga wata na uku shekara ta 1439 hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya dace wa 30 ɗin watan sha ɗaya miladiya ta 2017 da izinin Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba a cikin karatun sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam minar takbiri ilar taslimi ka annaka tara darasi na wannan darasi na goma sha a darasi na goma sha biyu mun tsayin da mala yake cewa wad'ul yumna alal yusra wal amru bihi dora hannun dama a saman hannun hagun wal'amuru bihi kuma da umarnin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi a kan haka to shi ne malin ya kawo hadisan gaba daya yake cewa wa kana sallallahu alaihi wasallam ya da'u ya dahul yumna alal yusra ya kasance sallallahu alaihi wasallam yana dora hannun shi na dama a kan hannun shi na hagu wa kana ya kuru kuma mazalla yana cewa inna ma'asharal anbiya yace mu taron annabawa gaba ɗayan mu kaf yace umirna bi ta'jil fitrina wa ta'khir suhurina an umurce mu akan ta'jilul fitr gaggauta bude baki idan muka yi azumi kenan abin da ake bukata daga lokacin da rana ta daga ta fada to azumi ya riga ya gare ko ka ajiye shi ko baka ajiye shi ba ya gare zancen cewa dole sai duhu ya shiga ko ladanin angon kuwa ya kiran sallah wanda ba shi ke karar da azumi ba azumi yana kariya daga lokacin rana ta fada daga hudowa alfajiri zuwa faduwar rana to an umarci annabawa gaba ɗayansu a kan su gaggauta buɗe baki wata akhiru suhuri na kuma da jinkirtar da sauro kenan dab da alfijiri zai keto a lokacin sai ka ɗauki wasu 'yan mintuka a lokacin sai ka sai ka yi sauro magana ta gaba mazalla ke cewa an nada'a aymanana ala shama'ilina fi salat kuma mu taron annaba gaba ɗayan mu an umurce mu akan mu dora hannunmu na dama akan hannunmu na hagu a cikin sallah kaga wannan dilalatun wadihatun ala al'amru bidhalika abu ne wanda yake nuni karara cewa lalle addinin annabawa gaba ɗayan su idan suka zo sallah suna ɗora hannunsu na dama akan hannunsu na hagu a cikin sallah sai yake cewa marra bi rajulin wa huwa yusalli wata rana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zo wucewa wajen wani mutum wa huwa yusalli mutumin yana sallah wa qad wada'a yadahu al-yusra 'ala al-yumna alhali wannan mutumin ya ɗora hannun shi na hagu a saman na dama fantaza'aha sai manzalla ya fizge hannun na hagu wa wada al-yumna ala al-yusra sai dora dama a saman hagu inda ba dorawa sakin hannu yake ana sallah da mai manzalla zai mushi aiwa zai sa hannun shaka su sauko yan uwa musulmi duk abin da ke da alaka da addini wajibi ne mutum ya nemi dalili mi Allah ya ce mi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya wadi ba ruwan Allah da yan anguwanku ba ruwan Allah da yan garinku kuma garinku da angonku duka ba sa cikin masadirun tashri ba sa cikin masadirun tashri wanda za a tsaya gaban Allah Allah ce dan mi kai kaza ka ce dan yan angonmu suna yi wanda ba hujja wacce a wajen Allah kenan wajibi ne ko kuma abin da ke dole akan mutum lokacin da ka zo sallah ka dora hannunka na dama a sama hannun hagu wanda shi ya zo daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam matashiyar karatu wad'uhuma ala sadr yanzu ka ɗora hannun dama a saman hannun hagu to a ina da ka ajiye su a saman cikinka ƙasa cibiyanka ko saman ƙirjinka to shi ne malam ya yi unwani mai zaman kai shi ya ce wadda ɗora su waɗannan hannayen guda biyu da hannun dama da hannun hagu ala sadri ɗora su a saman ƙirji ina ake cewa ƙirji nan ƙinka wannan shine nan shine ƙirji duk wata magana da za ta zo koma bayan wannan sai zamanto tawili ne a ce a ai wannan haƙar wannan ƙashin na haƙar ƙari gaba ɗaya wanda ya sauko har ya zo nan duka iya ɗaukar sunan ƙirji fahimta wannan duka tawili ne na ka sai ga wani ya ɗora haka ƙasan cibiya wani ɗora saman cikin shi saman cibiyar shi kaɗan to wanne ne abin da wanda yake daidai wanda yake daidai shine mutum ya ɗora saman kirjin shi dalili akan haka malai yake cewa wa kana yad'u sallallahu alaihi wasallam wa kana yad'u al-yumna ala zahri kaffihi al-yusra war-rusg was-sa'id war-rusg was-sa'id ya kasance annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yad'u al-yumna ala kaffihi yana ɗora hannun shi al-yumna na dama a sama ina ala kaffil yusra a saman tahin hannun hannun shi na hagu sai ke cewa war rusghi wasai ar rusgh shine nan wuyan hannu as-sa'il kuma shine nan mai suna tsintsiye hannu to yana kenan aiki uku yake yi idan ɗauko hannun shi na dama hannun shi na dama yana rihe wurare kamar haka ya taba wani abu na bangaren tahin hannun shi na hagu kuma ya ritsa da wuyan hannun shi kuma ya dan taba wani bangare na tsintsiyar hannun shi kenan lokacin da ka zo dora sai kai haka kaga tafin hannun ka taba tahin ka na hagu kuma nan ga yatsotsin ka na shi su ga yatsotsin ka sun taba wuyan hannun ka shine arrusu nan kuma as-sa'id shine tsintsiyar hannu kenan sai kai haka idan ka haka sai ka dora wannan shine al-wad'u dorawa kenan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake shine cewa kana yad'u al-yumna ala zahri kaffi zahri kaffi kaffihi al-yusra kenan a saman tahin hannun shi na hagu sai ka ta war rusdi was sa'i da wuyan hannu kuma da tsintsiyar hannu kenan sai ka dora a haka idan haka kai kai haka kenan kayan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni sai ce wa amara bidhalika ashabahu manzala sallallahu alaihi wasallam kuma ya umarci sahabban shi akan su yi haka nan ka'ida wajen malaman usul suke cewa al'amru yaqtadi al-wujub idan ka ce wannan abun umarni ne to yana nuni akan cewa wajibi ne mutum ya aikata dida cewa malamai ba sa shi ba kasancewar baka dora hannunka na dama a sama hannun hagun bai cikin wajiban sallah ko kuma farillan sallah wanda za su iya gurbata maka sallah amma dai lada da yawa ya barka saboda ka kuskure wa karantarwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to shi ne ce manzala kuma ya umarci sahabban shi akan su yi haka wanda shi ma riwaya ce tabbatatta wa kana ahyanan yaqbidu bil yumna ala al yusra wani lokaci ko manzala sallallahu alaihi wasallam yaqbidu shine al qabdu an gane al qabdu shine riƙewa wancan na sama yace yad'u yana ɗorawa ɗorawa ne yake yanzu ana kuma wa kana ahyanan ya kasance wani lokaci yaqbidu bil yumna ala al yusra sai ya rike hannun shi na na dama zai doko sai ya rike na hagu shi da shi kire ya ya kamata ya rike waɗannan yatsun naka guda hudu gaba daya sai su taho nan kasa hannunka daga nan kasa za su wannan ya tsakatuwa da ta saura sai ta tsaya daga nan sama wannan shine al-qabd shine al-qabd kenan sallallahu alaihi wasallam haka yake kenan kalan rike hannu kala biyu ne akwai alwad'u akwai alqabdu akwai dorawa akwai rikewa kowanne ɗaya daga cikin biyun kai yayi saboda ga hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan ya aikata haka kuma kana iya wani lokaci kai alwad'u wani lokaci kai alqabdu to shine cewa kana ahyanan yaqbidu bil yumna alal yusra wani lokaci yana rike hannun shi na hagun da dama kenan damar sai rike hannun shi na hagun sai ya runguma wa kana yad'uhuma ala ala sadri yana dora su a saman kirjin shi yanzu daga an ce kirji an gane ai daga an ce kirji awwal ma tabadar ila zihni al insan abinda zai fara zuwa kwakwalwarka shine mutum ya dora a saman nan kirji aka ce kirji bai doka kasan cibiya ko na doka a al'adance aka ce kirji bai ɗaukar kasan cibiya ya ɗaukar kawai nan saman kirji nan ɗinka to aiwa wa kana yad'uhu ma ala ala sadri madalla yana dora su a saman kirjin shi kenan hannun dama a saman hannun hagu ko a dora ko a rike sai a dora su gaba a runguma a saman kirji wannan shine abin da yake akan mutumin da zai yi sallah namiji ne ko mace yaro ne ko babba da maza da mata kowa zai dora hannun shi na dama a saman hannun shi na hagu ba haka sai ya dora su a saman kirjin shi haka manzalla sallallahu alaihi wasallam ya karanta babu bambanci tsakanin maza da mata sai in dalili ya zo wanda ya keɓance mata su kadai malik ta wa kana yanha an al-ikhtisar fi salati kuma ya kasance manzalla sallallahu alaihi wasallam ya yi hani akan al-ikhtisar al-ikhtisar shine mutum ya dora hannun shi a saman tsakon shi a cikin sallah mutum ya dora hannu a saman tsotso haka a cikin sallah manzala sallallahu alaihi wasallam ya hani akan haka wa huwa as-sulbu shine mal yace shine tsutsu allazi kana yanha anhu wanda manzala sallallahu alaihi wasallam yayi hani akai to wannan shine abin da ya shahi dora hannun dama a saman hannun hagu da dora su a saman girji a cikin sallah kasancewar mutum bai dora hannun dama ba a saman hannun hagu a cikin sallah yayi sallah baya kore mushi sallah an gane mutum ne ya zo yi sallah hannun shi a sake to wannan bai bata mushi sallah matsayin matsayin dora dama akan hagun bai kai inda zai bata ma mutum sallah ba saboda baya cikin abubuwan da suke farille ne na sallah wanda in aka rasa su sallah ta ɓaci gaba ɗaya sai dai kuma lada mai yawa ya barka kuma ka kuskure wa karantarwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama manzalla sallallahu alaihi wasallam yake cewa wani zai yi sallah ya samu kaso bakwai takwas tara wani ya samu shidda wani ya samu biyar wani ya samu biyu wani ya samu uku a cikin ta sallah daidai irin yadda sallar ka take kusa da sallar manzala sallallahu alaihi wasallama take kama da sallar manzala iya irin ladan da za ka samu tana ƙara jan baya tana nisa da sallar manzala ladan kai na ragewa to a nan lokacin da kuma kai ba aikatawa kai ba gashi nan dalili ya zo manzala sallallahu alaihi wasallam ya ya umarci sahabbai su yi an yi a gaban shi ya gani wanda iya ɗaya daga cikin tabbatattun abin da suke tabbatar da abu ya zo daga manzala sallallahu alaihi wasallama ko ya zamanto manzala sallallahu alaihi wasallam sunna ta zamanto ko taqririya ko ya zama shi ya aikata ko ya zamanto an aikata a gaban shi bai ce komai ba ko kuma ya zamanto ya faɗi a ce akan aikata to ko ai a gaban shi ko shi yayi ko kuma a yayi umarni akan ayi wannan duka yana tabbatar da cewa aiki ne na addinin Allah to nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kusan kowannen ya tabbata yayi kuma yayi umarni akan ayi abinda ke wajibi akan mutum mai imani shine yin kokarin kwatanta abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi saboda sabawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fitina ce ba karama ba shine Allah ya ta fal yahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim su yi hankali su yi hattara waɗanda suke saba wa manzalla sallallahu alaihi sallama kar wata fitina ta same su ko ta azaba mai raɗaɗi to a nan mutum ne sai in kare ɗora hannun dama akan hannun hagu ɓat ya tafi cikin addinin Allah ya yi juhudin shi abin da ka ce juhudi shine ka ce kawai kai ni ban yarda ba tare da ga hadisi ya zo baka aikatawa kuma ka ce baka yarda ba to wannan yana iya hudda ka daga cikin musulunci yana iya hudda ka daga cikin musulunci ka yarda lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dora hannun dama akan hannun hagu a cikin sallah amma kai baka aikata wannan wani hukunci ne na daban kana nan a matsayin ka na musulmi amma kai juhudi kai huto na huto da abun wannan yana isa ka bar musulunci bat saboda kana ture abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi kai baka aikata ba kuma kana da'awa akan cewa abin da ba haka nan bane ba to malaka ce a cikin wannan matsala akwai abubuwa kamar haka inda ake dora hannu a saman kirtowa hannu ana dora shi ne a saman kirji kamar yadda bayani ya riga ya gabata babi na gaba malaka cewa an-nazru an-nazaru ila mawdi'i sujudi wal khushu'i yanzu ka dora hannunka na dama a sama hannunka na hagu ka runguma a saman kirjinka me zai biyo baya sai an nazaru ila mawdi'i sujud sai ka ɗauki ganinka ka kai inda za ka yi sujada ganin ka ka ɗauke shi ka kai shi inda za ka yi sujada ka nutsu saboda kana tsaye a gaban Allah subhanahu wa ta'ala sai ce wal khushu'i kuma da samun khushu'i a cikin sallah nutsuwa wanda kuma nutsuwa tana cikin rukunnan sallah sai dai nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yu'amilana bi lutfi muna roƙon Allah ya mana ya mu'amalance mu da lutfin shi wannan nutsuwa a cikin sallah tana cikin rukunin sallah idan aka rasa nutsuwa yana iya tada sallah daga aiki ya zama to sallah ta lalace to mu kuma a yau kowa san da muke ciki Allah taimake mu gyara to shine ce wal khushu'i da samun khushu'i a cikin sallah nutsuwa ya zama to ka tsaya gaban Allah subhanahu wataala dukkan wani nau'i na nutsuwa ya zo ya tattaru ka bar hayaniya da ya shahi duniya manzala sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan wani abu ya zo na al'amarin rayuwa sai manzala ya rika cewa bilal arihna biha ya bilal ka hutar da mu ka sanya ya mana zuciyar mu ka samu mu samu nutsuwa da sallah ka kira sallah mai sallah to mu kuma wani sabon lissafi ba ya zo maka ma sai lokacin da ka shiga sallah inda bai kaikaya cikin ka sai ka kaikaya tunanin da baka fara ba kana sallah sai ka ka fara shi kana fara sallah sai ka zo da hamma wani kasala Allah kiyaye iya cikin sifofin munafikai Allah ya ce wala yatuna salata illa wa hum kusala wala yunfiquna illa wa hum karihun ka zauna ana tsahirar duniya kawai baka ji amma ana kabar da sallah sai ka ji hamma nan wane ne can abubuwa malam ka ji nan ka ji wata kafa ka tana kaikai ka ji cikin ka yari waye abubuwa da mala Allah kiyaye wa kana sallallahu alaihi wa sallama idza salla qaqqa ra'sahu wa rama bi basarihi nahwa al-ard ya kasance annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama idza salla idan yana salla qaqqa ra'sahu sai ya sunkuyar da kanshi ya sunkuyar da kanshi wa rama bi basarihi nahwa al-ard sai ya kai ganin shi zuwa ƙasa inda zai sujada kenan inda za ka yi sujada nan za ka kalla ba shawagi za ka shiga ba ka kalli wancan ka kalli wannan a inda za ka yi sujada nan za ka kalla wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan za su kawo ka khushu'i da nutsuwa a cikin sallah sai ma yake cewa lamma dakhala al-ka'bata ma khallafa basarahu mawdi'a sujudihi hatta kharaja minha annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya shiga cikin ka'aba idan shi bata saba wa inda yake sujada ba ya shiga yayi raka'a guda biyu a cikin Ka'aba yayi nafila raka'a guda biyu yana duban inda zai sujada hatta kharaja kuma idan shi bata saba ma inda zai sujada na ba sai da fito cikin Ka'aba sallallahu alaihi wasallam kake na wannan yana nunin cewa idan kai kabbaral harama ka runguma hannayenka sai ka kai ganinka inda za ka yi sujada zai taimaka maka akan samun nutsuwa a cikin sallah wa qala sallallahu alaihi wasallam har ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yanbaghi an yakuna fil baiti shay'un yushghilu al musalli baya halatta ya zamanto a cikin gida ko a cikin daki ko a cikin masallaci shay'un a samu wani abu wanda yushghilu al musalli wanda zai shagaltar da mai sallah abinda zai shagaltar da kai dauki hankalinka a cikin sallah to wajibi ne kafin ka fara sallah ka kawar da shi kana sallah ta yi a kunne ko an fara wani wani zance sai ka je gaba ɗaya hankalinka ya koma saurare akan waɗannan abubuwan ka fasa abin da ya shayi sallah ko kuma tafi ne gashi nan dai malam abubuwa yanzu irin wannan tafin kaga kana kamar da sallah sai rika ce maka wannan zanen wani iri ne wannan launin wani iri ne can irin wannan shi ma irin shi ne ko ana ko shi ma wannan haka za ka ga wasu wasu abubuwa suna zuwa ga shaidan ne ta wasa da kai saboda dai ya samu ya jagula ka a tabi tare Allah kiyaye to kenan sai mutum ya kokari matuƙa ya ga cewa ya kawar da duk wani abin da zai ja hankalin shi a cikin sallah sai ya kawar da shi da haka masallatayya yi musu kawa da ado da zayyana su ba zina ba irin ta tsafta misali a share shi a kawar da duwan abun da yake mai wari ko fahimta samar da yanayi daidai da cewa da zai samu tare su zuwa cikin sallah wannan ana san shi amma a zo a samu masallaci a rika mishi zane wasu ayoyi daga gaba wasu daga baya wasu daga sama wasu fankoki masu walƙiya wasu wane ne wanda duka bai daga cikin tsarin masallaci kuma iya ɗaya daga cikin alamun tashin kiyama in aka fara ƙurayya akan masallaci masallacin su wane ya hina su wane masallacin wane ya hina wane saboda iya da ado kaza a samu wasu huturu wasu kala wasu kala kala daban su ma a ka rika sa wani iya daga cikin alamun ashratu sa'a iya cikin alamun tashin kiyama saboda duk ababen da suke kawar suke ɗaukar hankalin mutane kaga irin tafin tafi ne mai kyau ya sha banda irin wanda za a ga irin waɗannan misali a cike yake da zane shi da kai shi fitina ce kaga ka ɗauko shi ka ɗora ka sa a gaban kuma kana kallon nan inda za ka yi sujada daga kallon nan din sai ka shiga ilga zanen da yake cikin yake cikin sa so dai akai na maruwa to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yanbaghi an yakuna fil baiti shay'un yushghilu al musalli baya halatta zaman to a cikin inda mutum zai sallah akwai wani abin da zai rika shagaltar da kai kenan kai kokari ka kawar da duk wani abin da kake tsammanin zai shagaltar da kai a cikin sallah ya zaman to zuciyarka ta fuskanci ubangiji subhanahu ta'ala shi kadai ba saƙi-saƙi na rayuwa ko kuma kallace-kallacen wasu abubuwa wa kana yanha an raf'il basari ila sama ko manzala sallallahu alaihi wasallam yayi hani akan mutun ya daga idan shari'a kallon sama kana kallon wani irin fanka ce can wane ne an yi wane ne nan wani irin rubutu ne a sama wannan wannan isharar da aka rubuta saman can ne aka rubuta kai da aka ce ka kalli da zaka yi kana kallon wani sarule kuma wallahi daga ka shiga sallah irin waɗannan abubuwan sai sun rika bujuro maka yana ka mutum ya kiyaye duk abin da ka san zai shagaltar da kai ka yi ƙoƙarin nisanta shi kuma kar ka rika daga kallon ka kana kallon sama haramun ne bal manzala wa yu'akkidu fi nahyi hatta qala manzala yana karbabawa akan hali mutum ya rika yana sallah kuma yana kallon sama har manzo Allah yake cewa la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila as-sama'i fi salati aw la tarji'u ilayhi yace wallahi akwai wasu wasu mutane ko su hanu game da daga ganin su zuwa sama a cikin sallah ko kuma idanun nasu su idawo musu ko kuma idanun su su idawo musu kenan zaman to ka daga idan ya idawa ya dawo bi ma'ana faka gani amma zalika ala Allah bi aziz garin da kake umarni na ubangiji subhanahu wataala a yau Allah janye umarni shikenan ba kwallon idan naka ba shi bane ke tabbatar maka da cewa zaka gani za ga wani ya yi ka kwallon ido mai kyau ya yi ka ido mai haske amma ko bai gani har a rada mamaki to wannan ji dake mai ido ne wallahi Allah ne makawo ne babu umarnin ya gani kai ma umarni ne daga Allah to kai gani zuwa sama a cikin sallah yana iya jayo makabta yana iya jawo makabta shine manzo Allah yake cewa yantahiyanna aqwam yarfa'una absarahum ila samai fi salati ko su hannu mutane suke daga ganin su zuwa sama a cikin sallah aw la tarji' ilaihim ko kuma ya zamanto ganin su ba zai dawo ba wa fi riwayatin aw ta riwaya aw la tuqtafanna absarahum a cire ganin nasu ya zamanto Allah ya janye ganin ba sa gani wa fi hadisin akhar a cikin wani hadisi na daban to irin waɗannan abu ababe kuma tabbas sun tabbata a cikin hadisai ingantattu wanda kuma idan mutum akwai ɗan adam kasan akwai shi inadi ta wurin kai innal insana lakanut ta kadari ne ɗan adam sai ce bare gwada gani za a iya samun tunanin a ko wani daga cikin wasu daga cikin wani daga cikin magabata yake ba da labarin wani irin mutanen nan masu masu inadi masu irin taurin kai manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa innal mala'ikata la tad'a ajnihatiha li talib al-ilm ridan lima yadlubu mala'iku suna sabkar da fukafukan su game da ɗaliban ilimi saboda yarda da abin da suke nema ya zo cikin basara suna tafiya da shi da abokan shi ya zo wani majalisin wani malami ya zo wucewa wai sai ɗaga ƙawawan wanda shi haka yake cewa bari mu a hankali kan mu taka fuka-fukin mala'iku shi wanda ya yi wa yake cewa a nan wannan bawan allah allah ya kadarta mushi shalal ya paralize a kai tsaye saboda istihza biddin izgili duk abin da ya tabbata cewa lalle allah ya faɗi manzala sallallahu alaihi wasallam ya faɗi to wajibi ne akan mutum mai imani mai kauya tawili da za ka yi ko kuma ka ruka nuna bayyayuwa akwai irin tunanin a ce hadisi da hafa ai ai zuwan abu ba zai yi ba ba zai yi ba kamar kasar tashi ce ko kuma kamar bayin nashi ne dokar Allah sai ce ba zai ba zai yi ba to irin wannan taurin kai na dan adam yana jawo mishi halaka to shine anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ko su fasa gani kallon sama ko kuma idanun su idawowa zuwa gare su kuma abin da ke wajibi ga mai imani shine sallamawa wani lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mutum yana cin yana cin abinci da hannun hagu sai manzo Allah ya ce mishi kulli bi yaminik ka ci da hannunka na dama sai ce la astati ya ce ba zan iya ba ba zan iya ba manzo Allah ya ce mishi lastata ba za ka iya ba imana ba za ka iya ba ko zuwa gaba daga wani lokacin mutumin mai taɓa ɗauka hannun shi na dama bai kai zuwa bakin shi sai dai hagu wajibi ne mutum ya sallama ga duk abin da ya tabbata da manzala sallallahu alaihi wasallam wanda iya daga cikin imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tasdiquhu fi ma akhbara gaskanta shi a cikin duk labarin da ya bada sawa'un kana ga hankalinka ya ya ya amshi abun ko bai amsa ba duk abin da manzon labarin labari wajibi ne gaskata in dai ya tabbata hadisi ne ingantacce to wallahi haka ne ƙaryata wannan kuma zai jawo da adam jafai Allah kiyaye a cikin wani hadisi wa fi hadisin akhar manzon yake cewa fa idza sallaitum fala taltafitu in kuna sallah kada ku rike waiwayi kana kallon wannan kana kallon wancan kana kallon duk abin da ake a gabanka kana kallon mai wucewa a saman mutum mi yake yi mi ya doko ina za shi da sauransu wannan baya halatta waiwaye a cikin sallah manzo lake cewa fa inna Allah yansibu wajhahu li wajhi li wajhi abdihi fi salatihi ma lam yaltafi saboda ubangiji subhanahu wata'ala yana daidaitar da huskan shi daidai huskan bawa a lokacin da bawa yake sallah malam yaltafit matakar bawa bai juya ba an ka juya shi kenan dukkan bawan da ya zo ya tsaya gaban Allah subhanahu wata'ala ya kai ganin shi inda zai sujada ya kabbar al'arama ya ɗora hannun shi na dama a saman na hagu ya kai ganin shi inda zai sujada to ubangiji subhanahu wata'ala ya huskanto shi yaya Allah ya huskanto shi mu sani ba amma mun yarda ya huskanto shi tunda manzon labarin labari sifatullahi siffofin ubangiji subhanahu wata'ala wajibi ne ga dukkan mutum mai imani ya bada ya bada yarda gare su wanda wannan shi ya kai da yawa daga cikin al'ummar musulmi suka hada zuwa ga abin da suka kasa wuta a cikin shi an an yi magana kaza sai auna da hankalin shi hankalin shi bai dauka sai ce ba haka hankali shi kuma dan adam jahilcin da yake tattare da kai ba zai baka dama ba sanin haƙa'iƙul ashiya haƙiƙar abubuwa Allah bai so ka sani ba duk abin da Allah baka labari ya tabbata wajibi ne ka gaskata rayuwa ce kake hatta haka da ake rayuwa mataki ne daban-daban matakin rayuwar da kai a cikin cikin mahaifiyarka irin shi ne kake a yanzu a gidan duniya ba irin shi kake yi ba to don mi kuma za ka riƙa auna rayuwar da za ta zo a nan gaba kuma da abin da kake ciki a yanzu alhali rayuwar wannan da waccan daban-daban ne kana zaune a cikin cikin mahaifiyarka ta ina kake samun abincin da kake ci ta cibiyarka daga nan sanadarin da zai kai maka yake kai ma yanzu a cikin rayuwarka na duniya wannan yana yiwa daga lokacin da ka faɗo duniya kai nya an ƙare waccan rayuwar an barta ko baiwa a irinta yanzu ta rayuwa ce sabuwa to haka daga ran da ka mutu kuma cikin kabari wata rayuwa ce ta daban wanda Allah kawai santa sai abin da aka mu labari haka kuma aka tashi gobe kiyama wata rayuwa ce ta daban wanda kai baka santa ba ni ba santa ba sai abin da aka mu labari da haka abin da ke wajibi ga mutum mai imani ya gaskanta abin da ya zo mishi to shine annabi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam yake bada labarin cewa wajibi ne dan adam ya kai ya zamanto lokacin da ya kabarta sallah to ya tabbatar da cewa yana fuskantar ubangiji subhanahu wataala kana kawar da huskanka ko kuma kana kawar kana waiwaye to Allah subhanahu wataala ya huskanto ka in ka kawar in ka kawar da kanka Allah subhanahu wataala sai ya sai barka to wannan kuma ya zo gashi na manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a cikin hadisi wajibi da mutum mai imani gaskanta in ka ce a'a ba haka nan bane ba ka shiga tawili sai ka shiga tawilin da har ka mutu ba za ka mutu ba tasdiquhu fi ma akhbara ka gaskanta shi a cikin abin da ya baka labari i daidai iyakan da aka baka labari shi da aka zaki takaddama akan sifa daga cikin sifofin ubangiji subhanahu wa ta'ala al-irtifa'u aw al-ulu daukaka ulumul zati ulumul qahri ubangiji subhanahu wa ta'ala ulumul qahri shi yake sama da bayin shi a bangaren da ya shafi iko haka kuma da zatin shi wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi wa huwa al-hakimul khabir Allah ya bada labarin ar-rahmanu 'ala al-arshi istawa ubangiji subhanahu wa ta'ala ya daidaita akan al-arshin shi al-arshi na ina yana sama sai da rika sawwara a to saman nan yaya a ina ne kuma Allah yake a ina ka ba ruwanka Allah ya bada labarin ya daukaka a saman al'arshe shi ya daidaita a saman al'arshe shi ka gaskanta akan hakan in ka shiga cikin detail ka shiga tafasil sai ka bace yaya daidaita baka sani ba dan mai baka labari to shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake bada labarin cewa lalle dukkan mutumin da ya kabbarar harama ya fuskanci ubangiji subhanahu wataala da aka karye waiwaye shi ne ga cewa fala karye waiwaye saboda idan ka waiwaya ubangiji subhanahu wataala zai barka wa qala aidan an al-iltifati ko manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗi akan at-talaffuz waiwaye yake ta ikhtilasun yahtalisuhu ash-shaytanu min salati al-abd wani kyaface ne wanda shaytan yake kyafata a cikin sallar bawa shi waiwaye a cikin sallah ya zo yana maka tashwishi a kalli can kalli can wancan me yake wancan me yayi da sauransu in ya samu kai waiwaye haka Allah kenan ya san wannan gara basa ta ce ubangiji ya fuskanto ka daga kawo waya an kare Allah ya sani ba nan ma kora sallar ta zama to sallah ce karɓaɓɓa amma sallah ce mai rikakken lada shi ko gure shi kenan اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد وقال صلى الله عليه وسلم حكم ظل قال cewa لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت ubangiji ba zai bushe ba yana fuskantar bawan shi a cikin sallah matukar wannan bawan bai waiwaya ba in kai waya kari ka waya kai haka ka dan kallo na abin da ba cikin tsarin abin da za ka kalla cikin sallah shikenan ubangiji subhanahu wa ta'ala sai barka fa idza sarafa fa idza sarafa wajhihi idan ka kawar da huskanka in sarrafa anhu Allah sai kawar sai ya kawar gare ka Allah shi ma sai ya barka wa naha an salasin har ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani akan abubuwa guda uku na farko an naqratin ka naqrati dik koto kamar koto irin na zakara irin na kaza a cikin sallah ya ne koto yake irin koto na kaza ita ce za ta za ta tona ta tona fi lam'atul basar a cikin kankanin lokaci ta tona haka kuma ta sa bakin da ta tsak ta koma hannun fahimta kan in ka kalli da take yi da kotonta da sa bakinta duka cikin kankanin lokaci za ka tana yi to mazalla ya hana irin wannan abin a cikin sallah bi ma'ana mutum ya kasa nutsuwa a cikin sallah shi ya zama to duk ruku'i za ka yi tsayuwa ce za ka yi ka taso daga ruku'i za ka je sujada ne ya kamata ka nutsu kada zama to akwai gaugon da ya wuce al'ada Allahu akbar ana tsayawa wani bai gama karanta fatiha kai haka karanta fatiha ka karanta wani abu daban ruku'i Allahu akbar yana hawan zuwa ruku'i tuni kai ka taso kaga in kai ruku'i ana buƙatar kowace gaba sai ta kama wurin ta tsaf ta tsaya kuma ga irin azkar da za ka yi a cikin ruku'i alal ka ce subhana rabbil azim su uku a kaɗan subhanu rabbil azim su uku su subuhul qudus duk ma gaban su to amma kana fama zuwa ruku'i kayan ka ce subhanu rabbil azim su daya sai ga an taso kana fama tasowa kayan ka meke gaban ka kowanne ya kama wurin shi kamar da manzon Allah ya ambata hallo an sai sujada to irin wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana shi ya hana shi wajibi ne bawa ya ji tsoron Allah ya tsaya ya nutsu a gaban Allah subhanahu wataala manzala ya ce in ka tsaya kowace gaba ta kama wajenta in ka yi rukuyi kowace gaba ta ɗauki wurinta in ka taso daga rukuyi kowace gaba ta tsaya a wajenta ka haka kai zuwa da sujada haka in kai sujada haka in ka taso amma sai zama to tsakanin sujada da sujada Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kuma an koma to shine manzala sallallahu alaihi wasallam yayi hani naha an salasin an naqaratin ka naqarati dik wa an iqa ka iqa'il kalb da burhanu irin gurhane irin na kare a cikin sallah kamar yaya lokacin da mutum zai sujada sai ya shimfiɗa wannan zira'in nashi ka ɗora hannayen haka ko akwai wanda za ka ga ya ɗora wannan nan zira'in shi nan su wani ƙasa na ƙasa to wannan shine gurfani irin na kare wannan ba a yi shi a cikin sallah nan ɗinka baya halatta su taɓa ƙasa lokacin da kai sujada tafin hannunka ne zai taɓa ƙasa in ya taɓa ƙasa haka su wannan kuma inda kai waje misali ba za ka cuta ma wasu ba ana so ma ka raba su su rabu da nan ɗinka da haɗa ɗarinka kar su haɗu ya zama to misali ko liman ne ko kuma kana sallaka ta nafila sai ka buɗe haka ya tsaka suna kallon alƙibla su kuma wannan ekol ɗin naka da nan da nan duka sun taso sun bar saboda ana ga hasken hamatanka lokacin da kai lokacin da kai sujada ake kamata ya zama to hamatanka ta buɗu gaba ɗayanta ba kumshewa za ka waje guda ba to shine mazalla ya yi hani akan gurhano irin gurhani na kare waltifatin kaltifati ta'alam haka kuma da waiwaye kaman waiwaye irin na dila da kai gani nan kamenu da kagawa irin wannan waiwaye shi ma haramun da shi da ashkal ɗin shi da sauran kalan shi gaba ɗaya kenan waɗannan ababe guda uku gaba ɗaya manzala sallallahu alaihi wasallam ya yi hani akan su na farko kar ka rika ƙoto a cikin sallar ka ƙoton nan shine yin sallar nan a cikin gaugawar da ya wuce misali ka tsaya ka nutsu kana gaban ubangiji subhanahu wataala kana buƙatar nutsuwa kana buƙatar tsayuwa irin da girmamawa baya kana kuma kar ka yi gurfani irin gurfani na kare haka kuma abu na uku kar da ka rika satan kallo irin satan kallo irin waiwaye irin na nila wannan abubuwan guda ku gaba ɗaya manzala sallallahu alaihi wasallam ya hana su wa kana yaqulu kuma ya kasance manzala sallallahu alaihi yana cewa salli salata muwaddi'in ka annaka tarahu kai sallah kamar sallan mutumin da yake ban kwana kai sallah kamar kana ga Allah yanzu aikin riya mutum zai zo ya rika hassana ya hassana karatun shi ya hassana ruku'in shi ya hassana saboda mutane su gani ko yana da mutane su gani su yaba su ce wani ya iya me yake ma ganin mutane ko to dan mi ba za ka yi ba dan ubangiji subhanahu wata'ala da ya umarce ka akan kai wannan aikin kuma kana da yaqinin cewa Allah yana ganin ka lokacin da kake aikin nan qad nara taqalluba wajhika fi sama falan walliyannaka qiblatan tardaha yake cewa wa taqallubaka fi sajidin innahu huwa samiul alim Allah yana ga kai kawanka cikin masu yin sallah to dan ba za ka kyautata aikin ba ka yi shi ka kudurce cikin zuciyarka cewa lalle tabbas Allah yana ganin ka dan Allah yana ganin ka bari ka kyautata aikin kai shi dan Allah shi ke ka huta ma ranka to shi ne ka yi sallah sallah irin ta bankwana kamar ya sallan bankwana wani ina fila raka a biyu za mu kashe kansu ya sallar da take akwai gaba a cikin da ka ga nutsuwa malam duk wani nutsuwa din gaba ɗaya sai ka taro nutsuwanka har na cikin akwati ka kawo ruku'i mai kyau saboda ka san wannan ƙarshe ce daga ita sai zuwa ga Allah subhanahu wata'ala to in za ka yi kowace sallah kai irin wannan salli salatan muwadda'in kai sallah irin sallata ta mai ban kwana irin lokacin da ake irin kisasi da ake yi kisasi misali ka kashe za a kashe ka ka zo daidai inda a baka dama a ce ina fila raka a biyu misali ka ga doya cikin sa in kai wani dogon sujada fahimta aiwa to irin shi ya kamata ka riƙe a cikin rayuwanka ya zama to akwai nutsuwa cikakka kamar kana sallar da cewa daga wannan sallah ba wataƙila ba zan ƙare wata sallah ba kuma yana haka nan ne ba na tana da wannan lokacin da muke cike yanzu mautul fujari mutuwa na bazata kwatsam kuna tare yanzu kawai da an jima kaɗan kai can ya can sai a cewa ne ya mutu Allah taimake mu gyara to shine manzo Allah yake cewa salli salatan muwadda'in ka annaka tarahu yace fa in kunta la tarahu fa innahu yaraka in kai baka ga Allah ko ba za ka ba ka ganin shi ba za ka gan shi ba a cikin rayuwar ka cikin gidan duniya sai dai ka kudurce cikin zuciyarka cewa tabbas kai Allah yana ganin ka idan kai baka ganin shi to ubangiji subhanahu wataala yana ganin ka wannan kuma shine rukuni na al-ihsan kyautata aiki kyautatawa ka kyautata aikin ka ka yi shi dan Allah yin shi dan Allah shi yake tabbatar da samun nutsuwa a cikin aikin shi ne manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa in fa in kunta la tarahu fa innahu fa innahu yaraka kuma ya tabbata cewa ba a ga ubangiji subhanahu wataala a cikin rayuwar duniya lan tarani walakin inzur ila jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani falamma tajalla rabbuhu li jabal ja'alahu dakkan wa kharra musa sa'iqa falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilayka wa ana awwalul muslimina annabi musa kenan da haka ganin Allah a nan gidan duniya an tafi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa nurun anna ara haske ne ta yaran gaishe lokacin da aka Isra'i da Miraji da aka dalilai sun tabbata cewa ba a ga Allah a cikin ba irin tarbiyyar da baka a cewa ne an baka tarbiyya za ka yi wusuli wusuli ka yi fana'i ka narke ka kai matakin da za ka ga Allah bai ba ba wani wuri da za a baka ga Allah ana ga Allah ne gobe kiyama gani na ni'ima da jin daɗi wujuhun yawma izin nazira ila rabbiha nazira Allah ce wasu huskoki a gobe kiyama suna kyalli suna sheki suna murmushi saboda ila rabbiha nazira suna dubi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala lillazina ahsanu alhusna wa ziyada Allahumma ja'alna minhum shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kenan in baka ga Allah tabbas shi Allah yana ganin ka kenan haka ka kyautata aikin da kai shi dan Allah wa yaqulu kuma Allah yana cewa ma min imri'in babu wani dan adam tahduruhu salatu maktuba wanda sallah ta farilla lokacin ta zai yi ta halarto shi fa yuhsin wudu'aha wa khushu'aha wa ruku'aha ka kyautata alwala ka kyautata abin da ya shahi nutsuwa a cikin sallah khushu haka kuma wa ruku'aha ka kyautata ruku'inta kenan babu bawan da sallah ta fatafarilla za ta riske shi ya yi alwalla mai kyau ya samu nutsuwa a cikin sallar da tashi kuma ya yi ruku'i mai kyau illa kanat kafaratan lima qabla min dhunub sai wannan sallar ta zama to maka abin kankaran zunubai ne na zunuban ka suka wuce a baya gaba ɗaya su kaf amma da sharadi sai in alwalla ta yi kyau an yi ta saman tsarin addinin Allah saman tsarin karantarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a samu nutsuwa a cikin sallar nan haka kuma a yi ruku'i mai kyau a yi sujada mai kyau idan aka yi haka to za ka zama to kafara duk zunubanka da kai na baya za ka kankare maka su manzo da ke cewa malam yukti kabira kan matakar baka zo da wata kabira ba matakar baka zo ba da kabira kabira manyan manyan zunubai manyan manyan zunubai suna buƙatar neman gafara na musamman neman gafara na musamman duk abin da yake babban zunubi ne to wajibi ne ba wa ɗaga hannun Allah subhanahu wataala Allah sai gafarta mushi manzalla sallallahu alaihi wasallam yake cewa salatu tauba sallah na tuba manzalla yake cewa babu wani bawa wanda zai ɗauki buta yayi alwala yayi nafila raka'a biyu ba sallar farilla ba nafila ce ya roƙi Allah a cikin wannan nafilolin nashi a cikin sujada Allah ka gafarta mini kusa kurena manzon Allah ta illa ghafara Allahu lak face sai Allah ya gafarta maka minti nawa kake bukata wajen yin wannan minti biyar minti goma raka a biyu kawai ko a cikin sujada ko in ka kammala ka daga hannu ka daga hannu ka roƙi Allah ya ubangiji zunubaina Allah gafarta mini manzo Allah ke cewa wannan mutumin tabbas sai Allah ya gafarta mushi wannan tana cikin sunan sunanul mansiya sunnoni na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma sun bace bat bakka ma jinsu a cikin al'umma kuma da sai sun tabbata kan su to malam yuti kabira ba ta ka zo da aikin da yake na kabira ce Allah ya ce in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilakum mudkhalan karima الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش عند اللمم ان ربك واسع المغفره waɗanda suke neman suke nisantar manya-manyan zunubai ka nisance su ƙarya ne yi da mutane annamimanci yaudara ƙaryace-ƙaryace maganganu na banza dukkan wani abin da ka sake a cikin ka ka nisance shi to in ka nisanci manya-manyan zunubai allah ya jibinta wa kanshi cewa zai kankare maka kankana allaman as-sagha'ir kankana zunubi Allah dauki alƙawarin zai gafarta maka su kai dai ka nisanci manya manya in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu Allah ce in kuka nisanci manya manyan zunubai wanda aka hane ku akai Allah ce nukaffir ankum sayi'atukum kankana mu za mu kankare muku wa nudkhilakum mudkhalan karima kuma za mu sanya ku wata mashiga mashiga mai karamci ta cikin aljanna to shine manzo Allah ke ce anan malam yu'ti kabiratan wa zalika dahr kullu wannan kuma shine zamani gaba daya bi ma'ana lokaci gaba daya in dai ka kyautata alwala ka samu nutsuwa kai ruku'i mai kyau to zunubanka na baya gaba daya Allah ya gafarta maka su ka kenan kana bukatan ka karanci yaya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi sallah saboda kai irin ta dan ka samu wannan garabasa wa qad salla sallallahu alaihi wasallama wani lokaci manzo sallallahu alaihi wasallam yayi sallah fi khamisatin yayi sallah a cikin wata riga khamisa jam'i shi zai zama to khuma khama'is jam'i shi zai zama to khama'is to khama'is ko kuma kace khamisa launi ne na riga wanda yake da riga baka ko kuma riga take ja tana da wani nau'i na laha a'lamun tana da wasu kaman kurtu ko kuma tana da wani zane laha a'lamun tana da zane fa nazara ila a'lamiha nazaratan mazalla yana cikin sallah sai dan sai ya kalli ɗaya daga cikin waɗannan zanen da suke jikin wannan wannan tuhahin da suke jiki da suke jikin shi falan man sarafa lokacin da ya ƙare sallah ƙala sai ce izhabu bi khamisati hadhihi ila abi jaham wannan rigar ta ku ɗauke ta ku kai wa abu jaham waqtuni bi ambajaniyati abi jaham ku je ku zo mun da ambajaniya wani nau'i ne na riga wanda shi ko bai da bai da kurtun komi bai da hoto ko kuma a ce bai da zane manzala ce dan mi fa innaha alhatni anifan fi salati saboda ta shagaltar da ni a cikin sallah na dazu riga da kurtu riga da hoto wanda kila hoton ma na wani mawaki ne wanda yana zagin Allah yana zagin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ka shigo cikin masallaci da shi ka shagaltar da mutane wanda yake baya wanda yake bayan ka yana karanta sunan dan balon da yake bayan ka kuma makamancin wannan wanda ka baya kamata baya halatta bina'i dalil aka haka wannan hadisin manzallan ya yi umarni a canza mushi rigai saboda ta shagaltar da shi a cikin sallar shi to amma yanzu kaga abubuwan sai dai hamdala malace wa fi riwayatin a wata riwaya kuma manzallan ke cewa fa inni nazartu ila alamiha saboda na yi dubi zuwa ga wani zane da yake jikin wannan riga fi salati a cikin sallah fakada yuftinni sai ya kusa ya fitine ni a cikin sallata dan ku je ku zo mun da wata riga wanda ba ta da zane wa kana wa kana li aisha thaw aisha ta da wani rido wani labule fi tasawir mamdudin ila sahwatin fa kana nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli ilay ta da wani sau mana rido fahimta kamar labule haka da ake sa kofar daki aisha ta da shi mamdudin ila sahwatin yake cewa manzala sallallahu alaihi wasallam a jikin wannan labulan akwai tasawir akwai zane da sauransu a jiki fakar nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli ilaihi manzala idan yana sallah yana dubi zuwa ga wannan labulan kai tsaye faqala sai manzala yake cewa akhirihi an ki jinkirtar da wannan ridon game da ni ki mana ki kawar da shi ko ki sake shi ko kuma ki kai shi da wani wuri na daban fa innahu la tazalu tasawiruhu tu'ridu liya fi salati saboda wannan hoton da suke jikin wannan abu bai gushe ba zanen nan yana bujuro mu a cikin sallata ya salam bakka da wani abin da ya wuce wannan sallata ka wajibi ne kaga cewa ta inganta ka hassana ta ka kyautata ta ta zama to sallah maqbula idan sallaka bata amsu ba ina za ka saka kanka wani aiki ne a yau muke yi wanda ya wuce wannan babu amma kawai muna muna jira kawai ai sallah kawai a zo a yi a duk in ma yanzu ai dai ai a watsi ai a huta haka muka dauki sallah haka muka dauke ta ita ce dosiyar ka na wari wanda za a fara tabawa a gobe kiyama sallah ce in ta kyautata ta yi kyau sauran Allah ya gafarta maka in ba ta yi kyau sai a maka binciken kwaf ba wanda za a wannan binciken ya kai labari kowa ce to yanzu sallama sai ba a ɗauko dosiyar kaza a duba dosiyar kaza a duba duk ba za ka yi labari kowa san kan shi kowa san irin taksir takaitawa da muke da wajen aikata ayyukan alheri in ka kasa lokutan ka kam lokacin da kai ka ba muhimmanci kake aikata ayyukan alheri su ne ɗan kaɗan mar rahimallah wanda Allah ya yi jibince lamarin shi ne za ka shi yana zama a masallaci yana sauran karatu da yawa muna can muna harkokinmu na rayuwa uzuri shagali na rayuwa ba dama kana cikin ba dama kana faman karewar uzuri sai da wata ta dace an kare kuma an kare duk wani lissafi ya kwana kuma komi dole tsaya to ya kamata mu rika tuna irin wannan lokaci wajen ɗaukar lokutan mu sa su cikin abin da zai gyara alaƙa tsakaninmu da ubangiji an zama to kawai shagali da na rayuwar duniya kai da ya za ka samu ya za a yi kai kaza ya za a yi kai kaza ya za a yi kai kaza ka ƙare kaza kaza kake so ka ƙare kaza kaza kake so amani gurace gurace kana cikin haka har kwatsam ta zo ta riske ka shikenan babu zancen dawowa babu zancen dauru sani babu zancen a sake komowa babu zancen kaza babu zancen kaza an ƙare wannan abin da ka tsira na a cikin rayuwar ƙarshe za mu aiki in khairan fa khaira wa in sharran fa sharra in alheri ne to in ma a sabanin alheri ne kuma kai ne ka jawo kanka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa wannan abin bai gushe ba yana bujuro mu a cikin sallah haka a kawar da shi mu yanzu ba kallon sun ridu ba ɗakin ake lulluɓe gaba daya alhali akwai hadisi tabbatacce sanya wa inda katanga ne zalla a sa mushi rido ya saba wa karantarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya saba za mu ji abin kaman bako ne ko sabo ne alhali yana nan a rubuce yana nan a rubuce in ba inda kofa ba ko taga wanda kana da dama ka samu shirido amma inda ba nan ba a ɗauko wani kashmir a ma ɗaki ƙawanya gaba ɗaya wanda bai zo cikin karantarwa addini bal abin da ya zo a kan shi hani in kana kawo data ne har kake ma katanga ado da sanya mata tsimma mai tsada nawa daga cikin al'umma suke bukatar wannan kuɗi saboda su yi wani abin da yake tilis a cikin rayuwarsu nawa daga cikin al'umma suke fama da da rashin lafiya a cikin a cikin likitoci daban-daban in kana ga wannan kuɗin rara ne a wajen kai za su yi amfani da shi nawa daga cikin masallatai suke bukatar irin waɗannan kuɗaɗe nawa daga cikin anzima wanda suke na addini suke bukatar irin wannan kuɗaɗe gaskiya rayuwar mu kwarai da gaske tana nesa da abin da shahi addini ka abin da mu garawa muke har a karanta mana abin sai mu rika jin abin ma bayani ba Allah kiyaye to kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ridon ne ma amma manzo Allah ce a kawar da shi saboda yana shagaltar da shi a cikin sallah ko kuma har hoton wani dawisu wani hoton wane ne zaka kai a cikin a cikin dakuna ga hotuna a cikin veranda daban-daban a cikin sauran yanka a zo a kafa wancan hoton wace ce wannan hoton ka kai da ɗiyanka wannan hoton ku lokacin da kuna wane ne duka bai daga cikin tsarin karantar addini haramun ne haramun ne matar ka ba a digo a cikin falin falin falin ɗakin ka duk wanda ya zo zai gani taka ce ta kai kaɗai ba taku bace ba kamar yadda shi yasa malamin ahalar yake cewa baya halatta ga baligi ya aikata wani aiki har sai ya san hukuncin Allah ta yau to mu matsala za mu aikata aiki ba mu da hukuncin Allah ba mu da hukuncin Allah kawai a mun ga abu ana kaza a yammacin duniya kawai mu zo mu aita yi ka runguma tanka an ɗauke ka hoto a wannan hoton ya yi kyau ya kamata a kawo shi a kwano sai a ɗauko shi a kawo ba a jiko irjinta a waje da sauran abubuwa ko kowa zai shiga cikin ɗaki ga laifin na shi hoto a karan kanshi ma akwai takaddama a kanshi to mazala salasala ya yi umarni aka kawar mushi da wannan wannan rijido mazala ke cewa kana ya kula kasance yana cewa la salata bi hadarati ta'amin babu sallah game da halartarwar abinci ga mutumin da yake jin bala'in yunwa wannan kuma ladabi daga cikin ladubba na in za ka yi sallah ana buƙatar wannan nutsuwai to in aka rasa nutsuwar an rasa wannan sallah to da aka karantarwa da mazalla ya anan kenan hatta da lokacin da ka zo cin abinci lokacin da aka abinci kuma ga sallah ya ya kamata a yi kar ka ji Allahu akbar kana sallah kuma kana tana kai wannan tawfa wallahi to kaga ai al'amar ya lalace to da haka manzalla yace la salat babu sallah sallah bata cika ba game da halartowar abinci ga mutumin da yake jin yunwan da in ya kamar da sallah zai rika tana wannan abincin me ke kanka abin da ke kanka ka ci abincin nan ka samu nutsuwa ana so sallar ka yi ta antse sai manzo Allah ke cewa wala wa huwa yudafi'uhu al akhbathan ko ko mutumin da yake rike da kazamta guda biyu ba tana cikin sanyi ko kana ga a yanzu wani alaulat ta in na bari wani sha ya wata kunce taɓa ruwan zai zama tun aiki kana jin bole ka ƙi kana jin bayan gari sai ka ƙi manzala ce babu sallah ga mutumin da yake rike yake rike da kasamta guda biyu sun matsayi ka za ka zo cikin sallan ma kana wani unuku manzala ce sallah ba ta yi ba to waɗannan ababai gaba ɗaya abubuwan za su samu ma bawa nutsuwa a cikin sallah shine manzala sallallahu alaihi wasallam yake magana anan to babu kuma da malam ya kallon inda za ka yi sujada kuma da kushu'i kenan nutsuwar nan dole sai an same ta a cikin sallah wannan shine abu da lokaci ya tafi na ya kamata insha Allah ta'ala mu dakata Allah da kenan zuwa zuwa gaba muka zo sai mu tashi baki na gaba abinda muka ji na aiki Allah ba mu iko aikatawa na bari Allah ba mu iko bari Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa salli ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك